الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء bakwai ko bakwai ga watan safa shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a wato darasi na nawa abraman arba'in da ɗaya to yau za mu tashi darasi na dai arba'in da ɗaya kenan na darasi kuma na farko a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatul salafiyya a islamiyya insha Allah ta'ala za mu tashi darasi na 41 ko oke 42 to muna cikin kitabul jana'iz kitabul jana'iz mun biya abubuwa masu muhimmanci a ciki za mu tashi shafi na 204 inda malai yace wa yustahabu fil kafani umur nan ne da bakwai abuwan ƙwarai mun biya ɗari biyu da bakwai inda malai yace aina misalli ala ya salla ala janaza a ina za a tallace gawa idan mutum ya mutu ina za a kai shi a tallace shi cikin gida a ɗaki ko kuwa a za a samu wani guri a je wanda yake fili ko kuma cikin makabartar za a je shine bayanin da zai mala yake tajuzu salatu ala janazati fil masjid ya halatta ayi wa gawa sallah a masallaci ya halatta cikin masallaci a kawo gawa a yi masa sallah ya halatta ana aisha kalan an karbo daga nan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce a san dawa kiwon wannan na ka ce kaza ya halatta dalili ake nema a makaratun mu ne na jiya na lolo uwar mata ko za a shiga wanda yake da gabar a fito da gabar me dalili shi ne dalilin da muka tambaya me dalili za a shiga masallaci da kafa dama fito da kafa hagu muna da hadisin muslim hadisin hakim kai amma a shiga wani aiki da kafar hagu a fito da kafar dama kul hadu rana ko ya kuntu sai ko muka yi tattauna duk da zamu ci gaba satin da ya sati da zuwa Allah da daidai kan hadisin na na Aisha shi za mu dora dan mu kuma fito da wasu abubuwa misali amma dai mun taba kan cewa kiyaji akai saboda ana ganin wanda ake yi ne na najasa matattarar aljami da shekaru shi ne kiyasin da aka yi to akwai abubuwan da dama muka ci za mu ci gaba da tattauna su insha Allah ana ajiya kanin ta na ajiya Allah ya kara mata yadda ta ce lamma tu fiya sa'ad bin abi waqas lokacin da sa'ad ibn abi waqas Allah maka wace zarki ya kara mata yadda ya rasu sa'ad ibn abi waqas kowa ya san cewa yana cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam mata yana na kira da hamza Allah tabbata gare shi sun aika na cewa an yamma rubi da na zaki bil masjid wannan suka dauko gawa da aka ce su tawo da shi su biyo da shi da cikin masallaci fa yusallina alaihi dan fi masalla suka aika ka duba balala irin ta suka aika cewa a kawo gawar da ibnu abi waqas domin suna son su yi masa sallah fa fa'alu aka kawo gawar cikin masallaci domin dakunan sun baku manta ba ɗakin na Aisha in ta leko ta windo cikin masallaci ne shi za ka ce annabi yana mika kan zai na yin tikafi ta wanke masa ko ko ta taje ko abin da ya kama da wannan saboda haka dakunan su musamman ɗakin na Aisha kofar ta ta kullo ta cikin masallaci ta ga ta ta cikin masallaci dai to fa fa'alu suka yi haka fa ukifa bihi ala hujrihinna yusallina alayhi aka tsayen musu da shi aka dakatar da shi a wajen ɗakunan su suke masa sallah duka matan da suke raye a wannan lokacin sun yi wata abin muna biyu a kan sallah wannan falala ce ma cewa bayan sauran musafai da suke su matan annabi ma sun yi wa sa'adi muna biyu a kan sallah to me ya faru bayan nan to shine shi gaba da gaya mana cewa ukhrija bihi min babil janaiz an fito da shi ta wata ƙofa da ake kiranta babul jana'i kamar yadda ake da ɗakin gawa ko ɗakin makara ne ko za ka ya an yi wata lafi zai a ɗakin makara an babu ya samu kori da irin nan to a ajiye makara yanzu ba a ajiye makara ko ba a jin da kana ka gaba kara to saboda haka sai a yi wannan a karatun mu na ce cewa mun yi wata magana cewa magabata su idan kai gida abinda idan ka kira ba ya wuce ya zo ya duba abu biyu zai fara ka yana tashi zuwa abu na farko shi ne gawa za ta shiga makara kai za ta shiga sannan abu na biyu wanda ya kalla da jimla ko koya ba ta baya amma mu da kawai dai a yi ma guri ne ne cross regulation din za ka tafi injiniya suna haifa cross regulation ba kaza to saboda haka wannan shi ne to sai yake cewa ukhrija bihi min babil jaraid alladhi kana ila al-masa'id wato za a fito da shi daga kofar jara'izan na allazi kana wanda ya kasance da ba ta yi tarar ake bi shi ne kana ila al-masa'id gurin da zuwa gurin da za a zo a ajiye shi a zaunar da shi ne bukari inda za a ajiye gawar eh karka dauka wa gurin shi wanda ya mutu wanda zama zai yi a inda za a zo a ajiye shi ne maka'idin sa maka'idin sa to a zo a ajiye shi anan amma ba ba daga wannan annan na da abu dalika a mata nan ne suka samu labarin mutane suna da jefe guje suna ta aibanta haka shine abu zali suna aibanta haka me yasa mata za su ce jan kai musu rawa a gida jini mata sallah me yasa shine Abu Dhali wa qalu sai matan suka ce ma kanatil janaizu da kanu biha ko ke duk wayannan masu aibantawa sai suka ce ma kanatil janaizu da kanu biha bi al masjid mu dai ba mu zana shiga da gawa masallaci ba kun san wai balarabi na cewa al insanu adu ma jahila in shi dan adam yana gaba da abin da ya yi sa mutukar bai za a wani yana gaba da shi in sai ka tambaya cewa me hukuncin kaza to zai hau gaba da abu shi ne al-insanu adu ma jahila lallai mutum yana gaba da abin da ya jahilta to bara mu je zuwa to shine ma ne yake cewa um baba daga zalika aisha malama sai ta ji labari nana aisha ta ji labarin cewa ai mutane suna ta suru cewa ana ana an shigar da gawa masallaci fakala sai ta ce ma asra annaka me yasa mutane suke da gaggawa me yake sa mutane gaggawa ila an yi aibu ma la aiba lahum bi har ya kai su aibanta abin da ba su da ilimin sa mutum bai san abu ne ko bai tambaya zai ga aibanta abin da ba shi da ilimin sa bai san shi ba abu alaina da na ya ce sun aibanta mana an yi mara bi janazatin fil masjid da cewa an wuce an tsawo an wuce da gawa ta cikin masallaci shi da abin da suka aibanta mana a kai wa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala suhaili ibn bayza illa fi jawfil masjid to ku je ku ga mu akwai sahabi da ake kira suhaili tasgiri na sa'ad ibnu wato bayza ku je ku ga mu da annabi alaihi sallallahu alaihi bai yi masa sallah ko ina ba ba a tsakiyar masallaci ba ba ne mutum fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka kun ganin da za a ja dai ina za a ja dai yake hukun tace ku je ku ga mu annaba ne da zai zama ko ina yayi wata ayi ibn bai za ku sallah ba yayi wata ne a tsakiyar masallaci karewa ce kaga wannan dalili ne wannan abu hadisi ne gantacce wannan imamu da sai shi ne ya kawo wannan labarin nata yawa to to zai yake cewa lakin al afdalu sai dai abin da yake falala irin wannan fa karatun shine karatu da zaka in ka tashi magana to kowa ya san karatu kake fada kaza ya halatta amma abin da yake kaza to an san ba za ka fada da ka ba domin addini ba ra'ayi bane ko da wani zai karfin cewa ya kamata a yi kaza in an zo kaza ya ji a ganin sa kaza ila sai yake cewa lakin nan afdalu sai dai abin da yake fala falala as-salatu um um as-salatu alaiha kharij al-masjid ayyuka gawa sallah a wajen masallaci ke falala amma idan larura ta sa ko kamar yadda daga zuwa da mutunci kaga ne ra ya ke sallah gawa ko to inda an ga dama ba sai an fita daga wafashi kaza saboda an fita wani ya rike rajin ya ga da Allah ba akbar ko ba kai ne ladan ba kai ne liman ba kai to kuma da ni inda ni ne a ra'ayi na gware ya zauna a nan da ko kuma za a iya jin bai sai a jada shi ya fita ya tsaya a nan duk sauran su gaba shi ke saboda kai da za ka yi limancin kamata ya yi kai ne kake ba da tabbara amma gurin tallagawa wasu suka ba da abadawa ana amsawa to kaga wannan zai zama garura kawai duk kowa ya inda ake shi in ma mun sauye mace a matsa baya tun da gawa ne ba rukuni za a yi ba a haɗu sai a sa gawa a nan to ni kai na Allah ya sani ba an kara da zan ba da shawara ba an kara haka za a yi ba za a ce kawai da an shigo da ita in za ta shigo sai dai kuma in ba za ta shiga ba misali wanda zai wa Allah kuma ce ba za ta shiga ta wanda za ta shiga sau da haka irin wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a ce wato muna kokari ana gyara to shi ne yake cewa to kaga an abin da ya fi falala shi ne a fita da gawa waje a yi mata sallah amma an yi a masallacin ba ta yi kowace ba shi ne magana da su sai ne fi makani mu'addin lil salati ala al-jana'i a gurin da aka tanada shi ne mu'addin lil salati ala al-jana'i don ayi wa gawa sallah yanzu ka bar abu wannan mafi yawanci a nan wurare a za ku ganin a kirba ya zama makanin mu'addin lil salati ala al-jana'i fili babu fili can wani idan gobar na isa cikin gobar na isa an yi gawa sai a wasu filin takardar fili don gurin bakin ji don gurin za a yi to kaga wannan makadun ne mu'addin lis salati ala jana to yayi to bara mu je zuwa kama kana al-amru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam amma yadda umarni ya tabbata zamanin annabi tsira da annabi Allah tabbata gare shi haka aka bada umarni a rigai wa huwa al-ghalib wannan je gurin jayi shi ya biya wa alali biya dangane da lutar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam domin kaga me yasa ya rubuto wasu ma suka yi kai cewa bara mu ko wannan tambaya ku iya fito da dalili da kanku a hankalci me yasa ya rubuto har wasu daga sabai sun yi inkari cewa an shiga daga masallaci me yasa ba biye yin wancan ba shine jami'a saboda wancan ba biya ne ba shi za ku ga hadisi ba wai abin za ake cewa hadisi kana ba duk inda ka ji cewa hadisi kana to yana nuna ma cewa wato mafi yawancin lokuta annabi ya biya mana malamin hadisi baya wata da irin wannan kalmomi baya so kai tsaye idan ka zo ka ce ba wajen ka shafe wannan komai ka ce annabi ya ce kaza yana buƙatar wannan abu inda ya ɗalibin hadisi yana buƙatar mai kana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ala kaza yana gane hukunci to wannan shi ne Ali bin Umar radiyallahu anhu ba annal yahuda amma dan Umar yace lalle yahudawa ja'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo gura annabi alaihi salatu wa salam bi rajulin da wani mutum bi rajulin minhum da wani mutum daga cikin wa imra'atin zalaya da wata mata sun yi zina da bai yahuda da bai yahudiyar yahuda suka kawo su da kan cewa ga sun yi zina ba a mara bi ba faruji ba da aka zo mutum in kari ba domin a taura ma akwai a injila akwai ji ba a taura akwai ko yawwa ba dai na yi amma yana nan a lissafi faruji ba sai aka je biyu annabi ya ba mara bi ba annabi ya umarni da su biyu faruji ma aka je biyu qariban min mawdi al-janayiz kusa da inda ake yin wa mutane ne sallar gawa kusa da gurin inda masjidi daura da masallaci daura da masallaci wa ana biyu da yana rabi Allah wa alwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi alaihi salatu wa salam da anna jaji annabi kine annawsu ne mutuwa sanarwa yayi sanarwar mutuwar najaji bil yawmin ladhi mata fihi a ranar da najaji ya rasu وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه مخاشعين لله الكتب سبب النزول لا أجمع كم نجاجي يا ما زنزا نجاجي تايتني أتشي ما هو أتما يو ولا ذنب أبنت ولا مولي أجابي نبي ورحمة ko أتشي ما هو أتما دومن نجاجي تايتني وين رأتي ya ke cewa sarkin shehun gano lami da adamawa ko ai kowa da sunan su sarkin kano sarkin kano shi da sunan sa akwai ado bayan akwai sunan su lami to shi ma haka haka mafi rauna ne shi ma title ne fir'auna ba ta yi an gane ko yawwa kisra ma ta yi kisra ba shi ma sarkin um, kisra da zaka ji an faɗa ba sunan sarkin bane title ne kawai fir'auna duk wanda yake wa sarki a masar shi ma title ne kawai fir'aunonin da aka yi da yawa fara'ina zaka ji suna cewa fara'ina to sai ce ya bani sanarwar mutuwar najashi ashima allazi ma ta fihi wato filawin allazi ma ta fihi ranar da yaro ba ne mutum kharaja ila musalla da annabi ya fito gurin da ake kira musalla fili fa tabba bihi yayi musu sahu wa kabbara arba'an yayi kabbara hudu ya fito fili yayi kabbara rawa hudu wa fi salati sallallahu alaihi wasallam wato a ba'alan najashi dalilu yi wa sallar da annabi alaihi salatu wasalam wato sallar da annabi yawa da jaji dalili ne alama shuru'iyyati salati aw zakar an duwa yin sallah ala al-ghaib ga wanda baya nan ga hukunci da jiri baya nan yayi tafiya ya ga wata kasa ta yi mutu ko wani abu aljiji ya fara kamar a zakirar afirka din wani abu ya faru wani ya tafi da aka sani sosai ya afka da shi hakan hakan ya nemi lantin dinsa ba labarinsa su sai ko irin su gurma da abubuwa suka faru marasa daɗi to idan ulima idan aka san cewa annahu lam yusalla alaihi idan aka san bai masa sallah ba fil baladi a garin da alladhi duzila bihi wanda aka binne shi to shine sai a masa sallah idan aka samu labari ya mutu a garin kafirai wa zai masa sallah ko kuma ya mutu a ya mutu a irin guraren da lokacin da ake tashi hankali a baro yobi ba ma san to ina kuwa ba zai raya ba sallah kowa yana da kansa idan kuwa yana ciki ana da labarin dan wasu garuruwan za ga a wannan gabar ko a zamfara irin yan banki da suka rika zuwa barayin shanu sai ga an tattaro mutum hamsin su ce an musu sallah ko to kaga wannan dama mun yi magana a baya ana ya halatta a halatta duka ya halatta a yi wannan shi ma mun biya ko last week ko last week mun biya shi to sai ce wa amma man sulliya alaihi amma wanda aka yi masa sallah kuwa fala tushrawu alaihi salatu rijali an gaba ka ite ba jaran jama ba jaran jama sai kai masa salatu rijali ba shi wanda yake yawo irin ana shiga wuraren dalibai ilimi wanda abubuwan da ake biya wallahi wani kawai ne ka koyi ya zama kawai ka koyi in ba ka biya bai ka gura ka ai ka za ka za ka za ta ba ga muku kawai wani program muka da irin na Disamba da muke zuwa kawai wani dan Sokoto ne ko dan Kebbi ya kawo matsala waya kan dan Sokoto waya kan kawai ba yadda za ka kusa min ya ce ana ganin mala'ika kuruku aka yi ta bugawa ɗan karo suka shiga a jikin haka dai amma yadda muka kai su ɗan cewa kawai ya rigime shi lallai kusa min ya ce akwai wani ba da abin ba wanda ya gabatar ba nan ya ce sai an gaya ba a wata littafin kusa min ya ce ana ganin to zai gwada wani guri ya kai uzuri ya kawo ta amma magana ya kamar yadda za a yanko a ce wani sun ce ana iya ganin mala'ika ya kallata a yi tsaturan sa to amma maganar shi abin da uzuri ne ta ba kai shi ne ana iya ganin mala'ika amma a tura sa mu ma ba wanda zai yi karo nan kuna da hadisai da yawa ko yawa to bara mu je zuwa to shine ma ne yake ina ne li'annahu lam yunkal domin ba a turo ba shine annakal shine za ka kana karanta wani da yace nakal wa harakatul hamza ila nun sakina shine nakal ba a turo ba cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala ghairin najai ba ta ba turowa annabi alaihi wasallam ya yi wa wani najaki sallah ba na gaiya wanda baya nan ya mutu a wani gari ba turo wannan ba tunda ba samu wannan ba ina ruwan ka kai kowa me ye dalilin ka ne rinsa sai kai wanda ake kawar da zuwa sallah ya halatta su sallah kuma ko bayan kwana ɗari kuka ji labarin mutuwa su sai yanzu sai aka ji labarin inda ya mutu a ƙasa an rafi ya halatta a yanzu a yi sallah amma idan a garin musulmi ne an yi to ba wanda ya dora ba muna mu je zuwa sai ma ne yake sai yake a ba inda ma sallah alaihi kadai ya yi masa sallah ne da Allah kana musulman saboda shi musulmi ne shi ne na jaji bai da mushriki na ko yana tsakanin mushrikai in kun tuna a lokacin ma yi koyi musuluncin da ya bayyana ba yana tsakanin mushrikai ji wa zai bar sallah wa hada ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya wannan shine zabun shaykh al-islam kun ka karanta wato a fatawa ma akwai magana ta da wannan fatawa wa man wafaqa hu wanda suka yi ban muwafaqa suka dace ne kama da kara zalika tilmizuhu ibn al-qayyim kamar yadda babban ɗalibin sa ya faɗa wato ɗalibin sa ibn al-qayyim mun faɗa ko dai kace ibn al-qayyim al-jawzi ko ibn al-qayyim al-jawziya ba a cewa ibn al-qayyim al-jawziya kuskure sai dai ibn al-qayyim al-jawzi ko kuma ibn al-qayyim al-jawziya ko ibn qayyim al-jawziya idan kawo wannan muzabu muzabu ne nan gidan to ka tire ma'arifa kenan kana so ka sa jawziya amma idan ka ce ibn qayyim da ma'arifa a al-qayyim din sai dai ka ce al-jawzi yawa to shine yace kamar yadda yazo a zadin ma'ad zadin ma'ad littafi ne ne duk ɗaliban ilimi gaba da shi kana da shi littafi ne ne fi hadin kai da riba ko mai mujalladi ne ko mai bi ko mai uku littafi ne mai daɗin gaske rayuwa a nau'i da ba iya ka je da ibn al-qayyim yake mutabanni kawai ta je wayawa daga nan ya koma da wane mutum to yana nan ka duba mujalladi na daya shafi na 520 da 19 zuwa na 21 wala tajuzu salatul janazati bayna al-qubur baya kaga matsala ta uku kenan baya halatta a yi sallar gawa a tsakanin kaburbura ta gawa ma ballantana ta farilla to baya halatta ya sallar gawa tsakanin kaburbura li hadisi ana saboda hadisi ana annan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha annabi alaihi wasallam ya yi hani an yusalla ala aljanaib ai sallah gagawa bainal quburi tsakanin kaburbura bai halatta ba to matsala ta gaba bi zama kanta ai ne ko mu limamu ai na liman zai da wallahi wai da abubuwan ku kuna wata da su wata na taba wannan magana wani ya inkara shi ba wani inda aka ce kaza kaza to kaga a ta wani inda liman zai tsaya sai an gaya ba kai kuma a wajen ka na ɗalibin ilimi idan ka zo da ka gani man ko baka san waye ya mutu wani ko na mutu tsaya wata kawai za ka kalla ka san cewa wani ne mutu kuɗi ko na mutu to ita za a faɗa yanzu ba sai ka tambayi wani ba cewa domin kana zamiri wani addu'a ko Allahumma bil laha wa hamha idan namiji ne Allahumma bil lahu wa hamhu to ka ga ba sai ka tambaya ba kana tsowa ka zuwa ba kare ka samu labarin rasuwa ko wucewa za ka kana san lada ba wanda za ka tambaya kan yi ba ka kan yi ba to ka zai inda aka dinta to ina zai tsaya sai ya ana ne rani al-khayyal kaga sai loli sai ka ji ana ta bayanin magabata tabi'ai da sahabbai sai a gaya ba sana'ar shi wannan tabi'in tele ne idan ga ta annabawa sai an gaya ba sana'ar saboda abu ne da yake kare kima eh a tanka a kan tilikin ka tele ne to sai yake cewa kare yake shahidu anas bin malik ɗaliba anas dan malik yace na je gurin anas dan malik sallah ala janazati rajulin sai na zabe shi yayi wa wani mutum sallah fasama inda ra'asihi sai sai a daidai kan mutum daidai kansa wannan ma rufi'a yayin da aka daga gawar ko tiya bi da na zaki mar'atin sai aka kawo gawar wata mata kuma bayan an dauke wannan an gama mata sallah ni kuraishi daga kuraishawa an kawo gawar wata mata bayan wannan kuma audin al-ansari ko daga mutanen madina wakila lahu ya ka ce da iya ba hamza ya kai abu hamza hadi janazatu fulana ibnati fulana wannan gawar wanda ke tunda bai sani ba yar wani gawar ta ce wannan fasalli fasalli alaiha kai wata sallah fasalla alaiha al-saman kai wata sallah fa qama wa salaha tilu tilu da ke da to anan ya da kaga ce mace ana tsayawa ina rakiya namiji ba daidai ina shikenan وفيه العلاء بن زياد العدوي أكيد أقول داجي كلا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف القيام على الرجل والمرأة يا يجي ga wannan irin wanda ba sa wani kuta kwana yana gani sabanin tsayawa da yi a namiji da wajen mace yana ganin wannan da yi shiru ba kala bi biya ba hamza ya kai abu hamza shine alkunya anas haka da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min ar-rajuli ay tuqumta kitabi ne bai ga zauna da annabi alaihi salatu wasallam talibin sa ne amma baya barin kuta kwana sai ce haka annabi yake tsayawa yadda ka tsaya a gagawa ka zo ka tsaya a namiji daidai kai mace kuma ka tsaya a tsakiya haka annabi yake yi wa min al-mar'ati haythu qumta ita ma mace namijin yadda ka tsaya haka annabi yake tsayawa namiji mace ma haka yake tsayawa kala na ana yace kwarai ko kuma ana tsammani ba abin da za a laye ce mata to saboda haka kala yake falta fata ilaina al-alawu ana haka sai alawu ya biyo gurin babban malami ne ya gyara kana karanta karanta siyar alamin nubala kaji tarihi yana da abubuwa da yawa ana gama wannan sai ya juya fa kala sai ya yi fa zuwa ce da albarka to kowa yake kowa yake ane mutum to duk matsala ta gaba sifatu salati ya yake sallah wa yukabbiru alaiha arba'a sai ma da ya buɗe ma da cewa ana yau gawa wato kabbara hudu aw kamsa ko biyar aw ila jinsi takbira ce har zuwa tara ba ya halatta a biyar ya halatta a gida ya halatta a bakwai ya halatta a takwas ya halatta a tara mala yake fa ya fa'alu hadha taratan yana aikata wannan ne wani lokacin wa hadha taratan wani lokacin ba a yi wannan wanda zai iya zuwa zai iya tuna zaka a nan kan bara nawa aka ba da zai kaje da ko kaje kawai da fara eh to kaga shi ma ba kan bara huda kai masa ba to malam Jafar ba biyar hudu to ai wannan ko da baka je ba za ka gani tun daga jina a bidiyo ko mure to ba za mu je zuwa ba shi ne mahallin karatun ba to sai ce amma arba'u ita hudu bal hadisi abi huraira saboda hadisi abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la anna jashiya cewa annabi alaihi salatu wasallam ya yi da mutuwar najashi fil yawmin ladhi ma da fi ranar da yau faraja ila musalla ya fito wajen musalla fa sabba bihim yayi musu zahu wa kabbara arba'an yayi kabbara hudu mun samu inda annabi yake kabbara hudu ya yi guda wa amma kamsu kabbara biyar kuwa wal hadisi abdurrahman bin abi laila abdurrahman ibn abi laila kana yace kana zaid bin arqam zaid bin arqam ya kasance yukabbiru ala janaizina arba'in yana wa gawawwakin mukabbara wato hudu idan aka kawo gawa yukabbara hudu yake mana wa innahu kabbara ala janazatin khamsan wata rana ka wata gawa sai mata kabbara biyar guda biyar sir yace fa ta'altu sai na tambaye shi fa kana sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakbiruha haka annabi alaihi salatu wasallam yake yana yin biyar kai kaga yana yi kana yana yi sau da yawa lokaci bayan lokaci to wa amma dittu wa sabau shida da biyar kuwa sai ce fa biha ba'dul asar duk an samu asar wato ayyukan bai da tabi'ai al-mawquba wanda yake mawquf ko wa ma udiba lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqdud wa ma adabtahu ila al-ahad min qawli wa fi'li wannan nake zo in kawo bawa mawqubun zikin ko wa ma adabtahu ila al-ahad min qawli wa fi'li bawa mawqubun zikin to saboda haka shine mawquf abin da aka sahabi ya yi rufi annabi ya ya ce ba kawai aka ya aikata kuma la majala da istihad ba fa shi bane da istihad dole sai annabi ya aikata wannan abu sannan domin abu ne na shari'a to sai a ce wannan hadisi ne mawqufi ko dai a aikin sa ko kuma wato a magana ya fada amma bai ce annabi ya ga ya ba walakin na hadi hukumul marfu' shi kenan sai dai fi hukumin marfuwa yana da hukuncin marfu wa ma azan da wuri da al'adu ne kauli wa filin bawa baji ba wanda na kawo ma ubi balin da bil marfu fito da aka ubi balin da bil marfu akwai abin da sahabi zai yi kawai za a dangana ta wannan abin marfu'i ne marfu'i abin da zai yi wa nan marfu'i sahabi zai kawo gudun alkohol ne wata cikin suna ne to shi ne yake faɗa a nan yake cewa um, li'anna ba'da kibari sahaba domin wasu daga cikin manyan sahabbai a tabi'a sun zo da ita alamar tarin minan sahaba a gaban gidan sahabbai duna an yi ajalda alaihi ahadin ba ta da wani yari in gani ba ai ikira ji mu'arada shi ne a samu contradiction wanda ya kawo wani abin da bai da ba to babu ikira bi gaba daya babu to shi ne duna an yi ajalda alaihi ahadin ba ta da wani ya kawo magana da ci karo da wannan ba ana abdullahi bin ma'akal anna ali bin ali dalibin dalla ala sahibi ali bin Ali bin Abi Talib ya yi sallah ga Sani ibn Hanif ba kabbara alaihi sittan sai makabbara shida ka kuma Ali bin Abi Talib yana cikin al-khulafa ar-rashidin ko kaman magana Abu Hurairah da muka yi jiya da yi za a wanke hannu har ka fada wa fa marita da ami kuma an yi na gorata ko bari ya fa'al sai muka ce wannan jiraji wal mudrajatu bil hadisi ma adat in ba da albabin ruwa din da tsara to idan raji ne aka ce ba ta hali ɗaya ruwa ba baya babu shi kadai yake wanke hannuwa nan me yasa hadisin waye ko wanda inganci albara hadisin Usman bin Affan shi kuma da yazo iya da yawa duk sauran da suka kawo waya gaba ɗaya su kowa iya da yake wankewa to shi za ka ce lallai wato ta sai ta ji oke magana ta kai ba dauke da sosai da sosai ba iri da hali to bara mu je zuwa to ka ko nan sai da hali yana da sai da hali ne ko umar yayi wannan abun to da sai a ce za a yi riko da abun sosai me yasa saboda shi yana cikin wanda Allah yake wato azu alayhi hadin da wani wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ko azu alayhi hadin da wani to zai yi fakabbara alaihi nan ne fakabbara alaihi sai ta yi makabbara shida sun manta fata ilaina abdullahi bin ma'akal yace sai sai na aliyu jiyo ya kalle mu fakare yace nahu badriyo saurara ku nan nan dan madan aje me yasa ake kara ku cikin kabara ne yasa daraja da falala yace wannan dan badar ne innahu badriyo idan ba wannan jahilin din malam hadisi a kan da zai tafiyar kwana biyar saboda abu ne da ake zuwa tabbatar ba da daraja ko a kore kwarai kuwa dan badar ai wanda Allah ya bawa certificate kenan a doron kasa cewa yayi abin da yake so haka Allah yi yake abin da kake so la'anna Allah tala ala ahli badin wa qala amalu ma jitu duk abin da kake so kai haka Allah ya ga yan badar to shi za a ce nemo title din lallai a tabbatar da shi وعن موسى وعن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا موسى بن عبد الله بن يزيد يزيد أن عليا lallai sai da Ali sallallahu alaihi abi katada yayi sallah ga Abu katada fa kabbara alaihi sab'an sai ma kabbara bakwai wa kana badani shi ma dan badani ya ce badani وعن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على اهل بدر ستا طبيعه سيدنا علي ne dan badar ne kai ka mutum zai ma sallah to raka mukabbara shi da yake sai ma kabbara shi da sannan wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa sahaba annabi kuma biyar yake ne in ba misali in ba badari bane to sai ma biyar wa ala sa'irin nasi arba'a sauran mutane kuma wurin hudu yake ne amfane mu ai saboda haka abin da yake yi ko wasu hudu in kaga yayi hudu to saura yana cikin saura idan kuma yin yar ka san aina yake in yi gida ka san aina yake wa matisu kabbara ta kuwa bayan abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair shi ne aka fara haifa a madina ko yau wanda suka gwamza da da da da hajjami annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lalle ya dabu kira da an ta tabbata a gare shi salla ala hamzata yayi salla ga sayyidina hamza ya sallace shi annabi alaihi salatu wasallam yayi wa sayyidina hamza salla fa kabbara alaihi sai mata kabbarori tis'a takbirat shikenan sun samu da shi duk bayanan a bayanan da sayyidina ne ita ne amma ake nan an yi sai na hamza kabbara tara aka yi masa mun gaba da wannan kabbarori mun samu da niyyar wa yikra'u lahu an yarfa yadayhi fi takbiratil ula an kira an dacewa mutum ya daga hannu a kabbara farko ba komai a karanta ya halatta dama a sallar idi ma ina ake yi kabbaro ta daga hannu kabbara fari kabbara farko kawai amma za ka sallar idi za ka da ta yi wasu Allah a ta yi Allah to ita ma ta gawa da yawa wasu za ka ga ka yi to kabbara farko in karga ka daga hannu kamar da hannun ka girbi to duk abin da limami zai faɗa ka faɗa kawai ba kai ba daga to shine abin da malai yake faɗa عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة عبد الله بن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا كذا شيء لا دعا hannunsa idan za a yi wa sallah gawa a kabbara farko sun mana ya audu sannan baya ƙara dawowa baya ƙara dawo da hannun sai kuma tsagawa la ya fa'alu zalik ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى sai ɗau hannunsa na dama ya dora akan bayan hannunsa na wato na hagu warrutubi wa sa'i da wuyar hannu da tsinkiyar hannu nan kenan ko nan idan mutum ya yi haka ya dafi wannan ya zunan wannan kama kirjin alƙabtu ko sannan haka kuma alwazan to annaba ne da ya zama yi wannan ya danko tsakankanin nan kaga tsakanin wuyan hannu da jikin dangane da sai kama tsora a kirjin to ba zai kara daga hannu ba yi haka shi ne aka ce yana wannan sun ba sun mai shiddu bai nahu ma sannan ya haɗe tsakaninsu a latarari a kan kirjinsa ya haɗe su ya tsora a kan kirjinsa an sa da bin sa'adin kala kanin nasu yi umaruna sa'an nan za da yake sabai sun kasance su ne annas ana umarta su an yaza a rajulu ne ya da yumna ala zira'ihi yusra fi sala ya dora hannunsa na dama akan zangalalin hannunsa na hagu shi ne alwada'un da muka faɗa yanzu jama'a dora hannuwa ke zuba ba kallon gidan wasu wani ta annabi yawwa abinda ake zuwa bayyana da kyau in baka dora hannu a kirji sallaka ta yi amma ba ka kai ladan wanda ya tura hannu a cikin domin annaba alaihi salatu wasalam shi ne ya zalla a masallaci ya ce sallu ka bar aiki mu ne sallu abin da ya zara ga abin mamaki mataki ya taso wata kila har yayi digiri yanzu amma bai da wayewa da aji gani yake wai yin sallah tunda a gidan su sallah ake a tsaye a ta hannu shi ma ba zai saba gidan su a gidan su ma ba ana so a ga ka zama wayayye a addini da rayuwa a gidan nan wataƙila abin da mahaifinka baya so kawai ga kana yin abu da ka ko kana yin abu ka nuna ka kowa iyawa ko shi ne abin da ba a so ba zai zo don yin jini na ba su wa zuwa ga yanzu zuwan ce ba ba gaskiya ba kai yadda Allah Allah ba ka ce ta ta amma in dai zan kana zuwa makaranta ku wallahi ko yana da inkarin abu za ka tsari tsari yake ma magana domin mahaifi ne dabara mai hikima idan zai tambaye ka wannan abin kuma ba ya ce ai ba ba ce mana haka a makaranta haka a cikin da yake zai wallahi tallahi da wala ya kai so da haka wannan shi ne annabi alaihi salatu wasalam yadda yake sallah haka ake so ka koya domin ka samu cikakken lada aka yi ga mata da maza a cikin masallacin sa sallu kamar aiki muni ku sallu yi sallah kamar yadda kuka ganna ina yi mun taɓa biya a tsawon musallin in za ku iya tuna da malamin shawu ya zo a littafin yace ba taɓa samun inda annabi ya zalla hannun da take ba in kuma akwai a kawo kuma shi ne rigimar da aka rika bugawa rigimin bayan da taban sun ɓuya tsakanin malam na ɗan mota da malam nasir kabar aka kyautawa ina da wasu littattafan ɗan mota da su talga zuwa yi suka ce in aka kawo musu guri ɗaya akwai ɗaya daga cikin malaman da yanzu aka kawo yadda ya yi da zai ba da kaza har wani kyauta ya zaɓe tsoka yace ko hadisin sahibi a kama inda annabi ya sallah da sallu amma abin da yake faɗa aka ce imam malik imam malik kan karanta mu da za ka yi da yake har yawa duniya hannun sa yake mun bi abu lokacin da khalifa mun so da ya duka hannun sa ya gani shi da lokacin yake zai hannu ba zai ke daga shi amma abu wa da akwai hadisin abu a cikin muwaɗa kuma muwaɗa ba wa ra'ayin malikiya ba ne ra'ayin ta ne to abin da ake so al'umma a mu kula shi ne addini ba ba ba ra'ayin gidan wasu bane na Allah yawa yadda Allah yake so za ba yadda wani yake so ba wannan shine abin da ya kamata mu fahimta yadda Allah yake so ba yadda wani yake so ba sai dai idan kai kana kauli kar ka aibanta wanda ba ya yi sai go tson ne kai da duk kai ba kadalika kunta min kauli ba wannan lahu alaika ko ba haka bane shike nan ana rara da kai mu shi ma wanda gaskiya yake ne ba Allah zai nuna wanda ita kurku ne kai kai kai wani ne kai sannan shi ma wanda ba ya yi kada ya zo ya wanda yake yi kai in dai gaskiya yake ne ba duk za a hauka ta ruwa shike nan kawai to bara mu je zuwa to shine ba ne yake cewa an yaba rajul yada yumna ala zira'ihi al-yusra fi salat abin da aka yi umarni kenan an yi umarni da cewa ya sanya hannun dama akan kangalalin hannunsa na hagu a sallah thumma yaqra'u wato uqayba akib kenan shine aka yi tafsirin sa uqayba takbiratul ula sannan sai sai zai fara karatu wato a ƙarshen kabbara ta farko wato bayan kabbara yake ne sai karanta fatiha da kitabi wa sura fatiha da sura yake biya kabbara ba in ka yi wannan ba za ka zo ka yi shiru ba ka tsaya kama za a ɗauki ka hoto ka yi fatiha liman zai ga wasu jira jiki ka ɗauko sura doguwa ma mafi yawanci da a doguwa ake ɗaukowa kawai inda liman ya fike kawai ka tsaya in ma ba san zama ba ka iya zama wai ka dawo zuwan nan da a jiki ne dogaye a masa wata wannan kafin kai ga yaya biyar bakwai ya yi wata kafara shi ke fatiha da sura an dala dina abdullahi bin awf kala sallaitu khalfa ibn abbas radiyallahu anhu ala janaza duk da cewa mun bibiya a wajen wuraren fatiha zalla ko yawwa su zo da hakan kazo kai fatiha zalla ma ta yi amma ka sani cewa ana iya karanta fatiha da sura ya danganta in ka saba bin limamu ka san limamin ne wanda fatiha kawai lalla yake wataƙila misali kafin ka gama fatiha ma kana tafsiri ya kuma wata kabbara su sai kai fatiha kawai in kuma ka san limamin ba sai ka gwada yi fatiha da sura yadda inda ya tike kai ma ka tike yace sallatu khalfa ibn abbas radiyallahu anhu yace nayi sallah a bayan abdullahi da abbas ala janazatin a wata gawa da yawa sallah fa qara'a bi fatihatil kitabi wa suratin kawai sai ibn abbas ya karanta fatiha da sura wajahara kuma ya bayyana a fili hatta asma da sai da yaji da mu manya falan ma baraka yayin da ya hidar a hasu biyadi ala tu bin ubaidillah ko bin abdullahi bin auf yace sai na kamo hannun dan abbar fa ta an duje na dambe haka ake yi jama'a ba ko ba ke da ita sai ba tambaya za ka yi kawai wani jau'in zaben addinin sun yi ka'a ba kai bada adalci bai ka zo ka tambaya ko me ne ne dalilin kaza da kaza an babu adila haka ake to saboda haka sai yace to fa qala yace inna ma jahartu yace na bayyana ne li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun ba ba dai na yi idan ku gane cewa wannan abun bada ne sunna ne kuma haƙƙi ne haka ya kamata a yi wa mamaci ya yi ne da ta'alimi don koyarwa don koyarwa wa ya kara usira amma ba za a yi karatun ne a goyi wannan ya yi ne don mai littani don koyarwa da hadisi abi umama da bin sahal saboda a hadisi abu umama dan sahal gane yake a sunnatu fi salati ala janaza sunna sunna dangane da sallah akan gawa ko shine an ya kara fi takbiratil ula bi ummil qur'an a karanta a raka farko a kabbara farko a gwan a karanta ummul qur'an karanta fatiha zalla mukhafatata na boye to kaga an da kawo fatiha yi ga muka ce ya halatta ita wa fatiha in wani gurin za ka ji fatiha wani gurin fatiha da sura to da ka yi duk wanda ka dauka ya ya danganta da limamin da kake sun mai kabiru salata sannan bayan nan sai kabbarori uku wai ba tare da ya gaya ba bai za a kabbarori uku ba domin kun san bayan kabbara ta farko ita kanta kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu ai maganganu ne da yawa akan me ma za a jiya ko duwan da ya kamata ka karanta a gawar jana'iz ya za a koyar da maganganu shi za a cewa sannan sai a sauran uku wata filimu inda al'asira sai a yi sallama a ta ƙarshe wai sai tsallake ma sabani gaba ɗaya wuce kawai ji a gurin zaka sani gaba ɗaya sai wuce me ake cewa in an kai kabbara ta farko za a biya fatiha ko fatiha da sura idan kuma kabbara ta biyu sai a yi mai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam na yi kabbara ta uku sai a yi wa mamaci addu'a namiji ko mai ta hudu kuma sai a yi wa kai da kowa da kowa ko akwai wanda suka zo suka barka kawai suka ce kai abin da kake so inda aka samu uku nan ka jirki ka su ka fara yi wa kai a ta biyu sannan ka zo ka ɗauko wata a ta uku ka sa ka yi to waye ba zai gane ka yi kuskure a wajen sallah a ba wanda zai gane ba wanda zai gane eh sai dai kawai ka tafi rukuri misali a ji alaga wata ma da ta yi ba duk da wai a wajen kun ba wajen wani an yi rukuri mutuwa ne dabbi ne dabbi ne a in haka ne akwai wanda ba maimakon mutum ya je hankin kansa ba sai ya zo sai za a sallah ya rukuri ba ko ba haka bane ya ba mutu a gurin sallah a hada da jiki ba ya maza dabbi ne ma an zara lawa ya mai sunna ثم يكبر التكبيرة الثانية لأن شيء كبر تبيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنظر قرن يوى نبي ثلاثة لحديث أبي أمامة المذكور ثم حديث أبو أمامة أن أمت أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم cewa wani mutum daga sahaba annabi shi ne ya bashi labari ya bashi labari cewa annas sunnata fi salati ala janaza sunna dangane da sallah wato a gagawa shi da hanyar kabbira liman liman ya kabbara sun mai karawo bi fati hadil kitabi ba da takbirar dilhula sirra ka karanta fati a bayan kabbara ta farko a koyi dinan su a cikin ransa za ka ce a koyi a cikin ransa shi ne yana mai motsa bai duk wanda ya zo sallah dan an ce a koyi za a yi karatu ya zauna ya shiru ya yi a zuciya to bai karatu sallah ba sunan da hadisin nan zancen zuciya karatun sallah ta koyi shi ka rika motsa lafanka yadda da wani zai koyi ta bakinsa kunnen sa a daidai bakin ka zai rika gane kana wato karatu kake wataƙila ma ya rika jin me kake wada ko kuma inda zai zuba ma ido ya ga lafanka na kadawa cewa wajen fawul ka faɗa an samu jantar firkatin ko na biyo jantar ko kaza a wannan yadda kake huri to wannan shine abin da ake bukata amma a zo a shiru musamman mata za ga shiru to wannan malayin ka ce ko jaka babu zancen mun kai ka fita to shine malayin ci gaba da gaya mana cewa ana ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنزي وعلى مسلم عام ثلاثة ويخلص الدعاء للجنازة يتركك يا الدعاء الجزاوة أبو النبي كتايا كتايا إخلاصي دم الله يكفى الدعاء تاك فأنا زي زوينا وعتابا ko ana ta ana ta waya ana ta dinnawa misali haka bai mai da kai ba ma dan ya roki Allah irin wannan guri ne da kuma da ake so ka dauke komai a cikin zuciyarka dan ka koma da kai sai ubangiji dan Allah ya kalle kai wa da shi ka mamu to shine yake cewa um sannan sun mai dalil ala nabi wa yukhlisu du'a lil janaza fi takbirati fi takbirati salati ka tsarkake addu'a ka baro nan nan guda uku sauran a sauran guda uku ka tsarkake addu'a la ya karo fi shay'in min hunna sannan wato ba a karanta komai na qur'ani a cikin wannan kabarorin ba a karanta sun mai sallama sirran fi nafsi sannan sai sallama sirran fi nafsi wato yana mai koyewa a kan kansa amma wannan ana magana gawa mamu ko liman mamu ba liman kuma bai sallama ba ai sai ta tsayawa sai a kwana saboda haka liman shi zai sallama mutane imamu ne zai bi sallama ba irin yadda ake ta masallaci ake yi kiran hankali yake thumma yati bi baqiyati takbirat sannan sai zo da sauran kabbaroro wa yuklisu du'a biha lil mayyit ya tsarkake wato yayi ikhlasi ga mamaci li qawli sallallahu alaihi wasallam idza sallaytum ala al mayyit annabi yace idan za ku yi wa gawa sallah fa aklisu lahu du'a ku karkace addu'a gare shi wa yad'u fiha bima tabata anhu sallallahu alaihi wasallam amma an zaka yi addu'a kai addu'a dangane da abin da ya tabbata daga bakin annabi alaihi salatu wasallam domin addu'a annabi alaihi salatu annabi ya fi ka sanin language din da Allah ya ce fito mun sha ba da wannan misali ko a masallacin Hussein Fatul Yaman na kawo ta ce hudu baya zan iya tura mu sai ba da misali cewa lokacin da ko a gidan sarki yanzu in ka zaka kai ga yadda takarda in maka iya lokacin su ba sai a rugo ma take ko da dade shekara biyu ba a rugo kanka ba tun daga wajen sallama akwai takarda tana zuwa gurin da yakan lokacin za ka kai kamar ziga ce amma wallahi laki da ce a wurin da takarda wurin ta ta ko na taɓa ba wasu misali muna karatu nace kamar aka ce wai rara ne waƙar shugaban ƙasa tsoho ko tsoho tsoho ya sauka da kwari ko ba giwani wata rana an ji wani taro wai kawai ya zo aka saki kiɗa ya fara tsoho tsoho tsoho yana ta mai mai wannan kalmar sai wani a cikin wajen lanyi ji shi kai sauka don ya koma zargi ya koma kuma aiki tsoho tsoho ba kai da wani banki zai tsoho shi yake tsawon mai da wai kafin a zo a faɗi waitin gaba to akwai abin da maimakon ka yi yabo kuma sai zauce kuma duka kake to da haka sai ka koyi language wani irin language za a bayi da shi gurin Allah ko wajen zargi to Allah ya kowa sani to yi za a yi amfani da shi to shine ba za mu je zuwa to shine yake cewa um wa min ha ma ja an aufi bin malik ala yana daga addu'o'in abin da yazo daga aufu dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazati manzo kira da abin Allah ya tabbata gare shi ya sallaci wata gawa fa hadithu min du'ai ila haddace daga addu'a sa huwa ya kuli yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu za ku ko mutuwa kai wasu na ta sawa a kai su sai an ce wani ya rasu da Allah ya kuwa sai ya addu'a sai ka ji Allahumma ighfir lahu ala rasiwa wa rafiri Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir laha sai ka sa wannan lamun to Allahumma fil lahu Allah ka gafarta masa warhamu ka ji kansa wa afihi kai masa abuwa wa afu anhu ka kuma yabe masa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama makwancin sa masaukin sa wa wasi'a mudkhalahu Allah ka yalwata mashigar sa wa qsilhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa wa salbi ya kuke fasara a salbi a alani albarat ba sai a ce a sandi da kankana walwala da jara'a ko wasu kuma ba da wasu wurin ce da ruwan sanyi da ruwa ruwa wanda yake mai sanyi domin a lokacin kaga ba magana cutarwa wani abu da zai cutar da shi to bi sandi Allah wa wajen domin ana magana akan cewa shi wannan abin da ya shafi kankara abin da ya shafi shi da shi baya zama a gurin duk wanda yake da sayin da ma ya sani saboda haka su za ta wuce mutum kan to shine bil ma'i wa salbi wal balad wa naqi Allah ka tsaftace min al qadaya daga zunubai kama yunqa thawbul abyad min al dahr kamar yadda ake tsaftace fararen kaya daga dauda farin tufafi daga dauda wa abdilhu Allah ka canja mal darar wani gida da yake tsere min dari wanda yafi gidansa alheri wa halal khairan min ali Allah ka canja mar iyalan da suka fi iyalansa alheri wa zawjan khairan min zawji Allah ka canja mar matan da suka fi matansa alheri ko da ba wata gida a duniya ya mutu ta wanda shi kuma ita yanzu da ya mutu so take ba ma zama za ta wani wurin za ta kuma ai da ba ya tabbata mutum ki na karshe in dai ya shiga aljanna shi ne shi ne mutum ki aljanna Iza umu da rai tsibira da ta zo mutuwa ta cewa ta cewa ayan wato ta zo ta tsaya ta zo saboda asali bai wace yan tata ummu da zai yi ta kai alkubara ko ya zubra kubara din ita ce wanda ta riga ki zuwa da shekara ne to da haka da ta zo ta da wanda ce bai wace yan tata ta hadda qur'ani a gurin ji kula mata karatu kuma sannan uwar gida aka ce ita wa da shawara a wuri to suka ce a bayan ta mutu ne wasu suka ce ai shawara da bayan ko ta mutu ita za a ba yau da aka da ta zo tana kansa tana tagumi ya zo mutuwa sai take cewa ba na zan rabuwa da kai yace don ba ke ta rabuwa da ni fa la tanki ni na ba'i karki ya wuri bayan na mutu yace haka ba za malama bayan ya rasu lokacin ba wuya yana kan daula shi ne wato shugaba shugaban kasa a lokacin ya yi kawo da yake aje a gaya mata yana da aje a gaya mata cewa ita ta yi wa mijinta alkawari mijinta na karshe shi take dutawa a aljanna sai ce a kina da gaskiya a kyale ta shugaban kasa ba ina yanzu ne iyayen da zai tsine mata albarka Allah duk su wanda kuma amma shi a wannan lokacin sai ta yi kawar da ta ta ce ta yi wa mijinta alkawari ita ke so ta zauna da shi a aljanna to a ce ka ga yanzu ka mutu abokin ka yawo masa ka yi ma ku kulu ya taimaka tun da zai rike ba yaya zai rike ba yaya ta ta da ta kawo ziyara to bara mu je zuwa wa da ilmul janna Allah ka shigar da shi aljanna wa aiduhu min azabil qabr ka bare shi daga azabar qabr wallahi masoyin ka ne zai ma wannan addu'a kaga ya kamata ka koya dan ka je kan masoyi kai mar wannan addu'a Allah ka kare shi daga azabar qabr wa azabil nari da azabar wuta kana yake fata mannaiti ana kula hana zalika mai la hawla wala quwwata illa billah yace wallahi sai da nayi burin ina ma ni ne wannan mamacin da aka yi wannan addu'a in ji abu dan mali annabi ya faɗi wannan kalmomin a kanka yace sai da nayi burin ina ma ni ne a kwanci annabi yake ga mun kalmomin yace wa du'a bayna takbirati al-akhirati wa taslim mashru' addu'a tsakanin kabbara kanje da sallama a wajen rantawa ce ya halatta لحديث أبي يعقوب يعقوب أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته يتنا على الشيء وكبر على جنازة الأربع وكبر وتوزقاوى كبر هدو ثم قام تعالى sannan ke dan wani lokaci ga aniya da hu ana rufin yana addu'a sun magana da yake a tarauni kuntu ukabbiru qausan shin kuna ganin zan yi kabbara a biyar ne kalu la yuzkati a قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا abin nufi da ya gabara wurin da ya sallama to wasu suna tsammanin zai dora ke kuna tsammanin zan ƙara kabbara ne in tafi ta hudu sai ce na ga annaba ne da kan salam annabi ya kan sai yana yin kabbara hudu ne aka ya faɗa abin da ya zani don mun ji a baya yana yin har tara ya yi wa dai na hamda tara sun mai sallima taslima dai ne sai ce sannan bayan annabi ya gama sai ya sallama guda biyu مثل تسليمة في الصلاة المكتوبة تسليمي إذن سلمة ديكي أسلت فرلا إهداه ما عن يمينه ɗaya daga ciki an ɗaya daga sallamomin sai a bangaren dama wani ƙura'an ya kare ɗaya kuma bangaren hagu li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala saboda hadisi abdullahi bin mas'ud da yake talatu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khilal shine khisal ta'ada ko hali ko dabi'a wasu dabi'u guda hudu annabi alaihi salatu wasallam uku kai annabi ya karanta yana aiwatar da su ya fa'alu hunna wato ya fa'alu hunna taraka hunna nas annabi yana yin su kuma mutane sun ne ne yau ida hunna taslimu ala janazah dan ne ko ɗaya daga cikin su shine sallama ga gawa mitul taslimi fi salat misalin irin sallama da ake a sallah kun san wannan maganar da yi bal'a in kuka tana za ku goza ka je ke faruwa liman ya salama ko ya mutane da rika juyawa ko ba a yi liman sun dauka ya gaba ni alhali an sai ana yi amma a koyi kuma wallahi wannan abun in ka lura da yau haka yi da yawan mutane ba duka ba haka yake kawai liman ya salama sai daga ala sai gyara takalmi ana juyawa kawai liman ya yi salama shi kenan to sai wannan suna annabi ce kuma mutane suna barin ta ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها بايا halatta a sallaci gawa a lokutan da aka haramta sallah illa li zaruratin sai da larura me muka lallake wa yajuzu al-iktisaru ala taslimati al-ula awwal ya halatta a takaita a sallama guda daya sallama dalla ba ya halatta ko an faɗi sallamomi da za'a to ya alaka ka ce assalamu alaikum iya guda dai kawai ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazati annabi kira da Allah tabbata a gare shi yayi sallah ga gawa fa kabbara alaiha arba'a ya mata kabbara hudu wa sallama taslimatan wahidatan annan ya sallama guda wato guda daya wala tajuzu salatu ala janazati baya halatta a rokawa sallah fil awqatil lati tahrumu salatu fiha a lokutan da ya haramta ai sallah illa ni darurati in ba da larura ba li hadisi uqbata bin amir radiyallahu anhu saboda hadisi uqba dan amir Allah ya kara masa yadda kale yake salatu sa'ati lokuta guda uku wannan hadisin mun biya shi a wurare da yawa ba lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka wato yarhana an an nusalli an nusalli bihina annabi ya kasance yana hada mu musallimi sallah a cikin wa an naqbura bihina mautana ko mu gunne ba mutum a wannan lokacin sai annabi ya hada na farko hina ta dalo shamsu ba zigata yayin da rana take kullowa ta hudu kai din nan lokacin da za ta yi zawadi ta hudu kai yanzu yau shi ne zawadi yake sha biyu da kwata ko da sha hudu sai da lokacin da take kokarin mutuwa ko an yi mutuwa sha biyu an sauri a sha biyu da minti goma a zuwa da tallafi gawa mai halatta a bari rana ta gama fitowa ko ta fara hudu kai a ce bara ya sallah a sauri wai kafin su sallah karni biyu suke kafin azahar sai a ce bara ya sallah sallah kafin azahar a kai tsakiyar rana da halatta ba ɗaya kenan hatta tankari a sai rana ta gama ɗaukakuwa a bari ya talla a za to a nan ne ya halatta a jinkir da ajiye gawa ya mutu dabda wannan lokacin sai ya mutu sha biyu to a bari a yi a za ba ne ɗaya wahi ne ya komo ƙa'imun zahirar an gane abuwan na fita gona abu lokacin da rana za ta fito shi ne lokacin da za ta kullu da safi lokacin da za ta fito da safe shi ne hila ta dalo a shautu ba ziga ta yayin da ta fara kullo da kanta din nan amma wajen bakwai aka ta fara fitowa ko shi da wani abu yanzu da rabi ko da wani abu wa hila ya komo ka'imu zahirati da lokacin da wato lokacin da wanda zai tsaya a lokacin garjin rana lokacin garjin rana shi ne ka'imu zahira a ta tafi da shautu a sai rana ta bar tsakiyar sama sai ta bar tsakiyar sama wa hina tabayyahu shamsu lil ghurubi da lokacin da rana take kokarin faduwa karfe shida yanzu ake sallah da minti goma ko da minti goma sha saboda haka karfe shida kawai da goga a ajiye ta za a yi sallah shi ma haka a ta ta ba sai ta faɗi sai a wani ranar ta faɗi a yi sallah magarba ma a yi sannan a yi masa sallah wannan shine abubuwan da ya kamata mu ƙara lura mun sha faɗa wani abubuwan muna biya su ne don mu kawo canji Allah ya ga abubuwa tsaro kan mu mu matasa su je kokari a kajin amma yanzu magabata da tire suna da wasu abubuwa ko ka sani biyu kake sai ka yi in an tambaye ka sai ka bayani in ba haka wani ka samu matsala sai ga wani a dangi ko wani abu da ya kama da wannan su tambara ka kawai su sisi ne wa wannan shi ne to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa alaikum salam na'am